وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kad na alam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle kam muna sane da cewa innahu lamarin da sha'anin ai sha'ana lamarin da sha'anin la yuzinu kallazi yaqulu irin maganganun da suke faɗa kafiran nan suke faɗa na cewa qur'anin nan kai ka kirkira ba Allah ne ya aiko da shi ba kaza da kaza duk wannan abu ne da yake so sa ba rai abinda suke faɗa ma laka gare ka mina takazib na daga karyatawa wato abin da yasa na aka yi kasarar inna aka ce inna ba a ce anna ba saboda lamun nan lamun nan na la yuhzinuka inda ba lamun da sai ce anna alamu an annahu yuhzinuka amma sa lamun shi yasa aka yi kasara shi yasa aka yi kasara ba sai filibtida wa fi bad istila wa haisu inna li yaminin mukmila أو هكيت بالقول أو هلما هل هال كزرته وإني ذو أمل وكسب من بعد فعل قل لك بالله كعلم إنه لزوتك lalle irin maganganun da suke suna so sama zuciya ya rasulallah bai nan la yukazzibuna amma dai akwai wani abu daya su dinnan duk kokarin su akan su ga sun same ka da laifi bayan da za a yi faɗa sau ɗaya ka taɓa faɗar magana da ba gaskiya ba duk kokarinsu a kan su ga kayi laifi ba za su taba faɗa sau ɗaya cewa ka faɗi magana da ba gaskiya ba ko kuma ba za su karata ka a ɓoye ba ni ilmi an naka salihu saboda sun zaka mai gaskiya ne wa fi qiratin bitafi fa innam la yukzibunaka ay la yansibunaka ila al-kadhib ba za su karata ba za su dangana kai zuwa ƙarya ba ba za su taba cewa ka faɗi magana da ba gaskiya ba walakin na zalimi na illa iyaka su dinnan azzalimai ne saboda waye azzalimi wanda yake ajiye abu ba inda ya dace ajiye shi ba wanda duk za a faɗa masa magana ta gaskiya ki yadda da ita ai yayi zalunci haka nan wanda za a faɗa masa maganar da ya tabbatar ƙarya ce amma ya yadda da ita to a shi ma yayi zalunci wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan biyun ya tabbata lalle azzalimi ne wato an ajiye suna zahiri inda za a za a kawo lamiri inda za a ce walakin nahum za ka ce walakin na zalimin dan a bayyana matsayinsu da siffarsu cewa su dinnan dai kam lalle azzalimai ne shi ko wanda yake azzalimi bi ayati latan yana musun ayoyin Allah alama azzalimi musun sa ga ayoyin Allah Qur'ani a ce Allah ya faɗi magana amma ka ce kai baka yadda da ita ba yo ai ka kai karshe a wajen zalunci ka zalunci kanka ba abin da zaka yi na zalunta kai irin wannan wala qad kuzziba rusulun min qablik wala qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذب رسول من قبلك يا رسول الله ba kai ne faro ba a wannan babu kafin aiko ka an aiko manzanni masu girma masu yawa nan da aka tankira musnadu ilaihi rusulun aka kawo shi ni kira dan a nuna girman manzanni ne masu girma wanda duk girma da ake bukata a ce halitta tana da irinsu suna da irin wannan girma ga su kuma ba kaɗan ba ba ɗaya ba ba biyu ba manzanni da yawa shi yasa a tankiro littakasiri wata azimi na kiram sanadu ilaihi dan yawaitawa ne da girmamawa an karshe manzanni da yawa kafin kai ya rasulullah fi tasdatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kunshi ba da hakuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam sabaru ala ma kuzibu amma manzannin nan me suka yi hakuri suka yi bisa karyata su din da aka yi ba su ce ai za su isar da aikin Allah ba ko za su juya baya daga mutanensu a mutanen na karata su amma su suna ci gaba da kiransu dai zuwa ga Allah kuma abin da ake bukatar duk wanda yake magaji nasu na hakika ya ɗauka yi haƙuri yawa za a faɗa mutane maganar da take gaskiya amma in suka zauta kai ka ce ka tambaye su ne su baka rayukansu ko abin da suka mallaka alhali kana faɗa musu gaskiya ne akan su samu su tsira su samu rayuwa madawwamiya a cikin arziki amma kuma irin zautar da suke yi abin ya kai inda ya kai shi yasa ne za a yi a yi haƙuri a dubi manzannin Allah ma abin da suka gamu da shi ke kuma matakin da suka ɗauka kenan na yin haƙuri da nuna juriya wa uzu an cutar da su wasu an kashe su wasu an musu kaza wasu an musu kaza wasu an musu kaza manzo sallallahu alaihi wasallama ta kai ya je da'ifa yana kiran mutanen ɗaifa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala amma ba su yadda ba ya roƙa daga gare su cewa to ko da dai ba ku yadda da abin da na faɗa muku ba abin da nake so ko ku daga magana ya zama tsakanin ni da ku sai suka mai da magana ta sama ai wasa suka tuna wawayensu da yaransu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama suka biyo shi da ji har ya kai kafafunsa sun yi jini inda sai je su nahani yake faɗa laura aitan nabiyya min ba'du fil ta'ifi sala fil hazmi minhu dima'u wa sami'ta tahira fihi min Allah fa kana tiyarahul imqa wanda abin da aka wa manzo zaidu zaidu na harisa ta shi ke tare da manzon Allah a sannan ya zama yana ta karewa ana jifa yana karewa ana jifa yana karewa amma duk da haka wannan suka samu sai da suka yi masa jini wanda Allah ya zo ya zauna gindin wata bishiya yana addu'a Allahumma anta rabbul musta'atin wa anta rabbi ila man takiluni ila adu'i yata jahamuni aw ila qarib malaktahu amri illa takun garbana alayya fala ubali lakin na aifiyataka aw saudi Allah sannan ya aiko mala'ikan duwatsu cewa Allah ya ga abin da aka yi masa amma yanzu an baka zabi me kake so ai da kafiran in kana so a daga duwatsun maka gaba daya ko duwatsun aifa gaba daya a saki a kansu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a kyale su tayi nan gaba su imani shine wasalita tahayyira fihim min Allah fa kana khatiyarahu ibqamu sai ji suna ne ce ai inda ka ga wannan matsayin da ka ga wanda a halitta ba mai hakurin sa kun ta sha hatta zamal halqi hilman wa tamannaita an ya ummal fanab hatta a ta nasarar ha a ƙarshe dai suka jure suka jure suka jure a ƙarshe nasara taimako ya zo musu daga wajen Allah duk wanda yake jure akan gaskiya to ba makawa a ƙarshe sai yayi nasara mutum ya ce dan yana kan gaskiya tun farko dole ya ga nasara to wannan shine ba haka tsarin yake ba ba haka al'ada Allah take ba sai amma amma ka jure ka jure ka jure to a sannan ne kuma a ƙarshe sai taimako ya zo ma inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد به هلاك قومي أكا على كده متعننسو فاصبر شي يسا رسول الله kai ma abin da za ka yi kenan kai haƙuri hatta ya ce kan nasuru har taimako ya ta zo ma fi itilaki kaunika don ka halakar da mutanenka wala madalla kilbatullah ba wanda ya isa soya maganar Allah Allah ya yi alkawari wanda duk ya tsaya lamarin Allah ba makawa sai ya taimaka masa ba wanda ya sako ya sauya wannan alkawarin in duk kafiran duniya za su tare akan wanda ya tsaya akan lamarin Allah sai sun gabayansa to a ƙarshe sai jin su a gabayansa na Allah ya yi alkawari cewa lalle sai ya ke baka wani kasar ka kalmatuna li ibadin al-mursali innahum lahumul mansuruna wa inda jundana lahumul galibun wal garga aka min nabayil mursali ya rasulullah haqiqa kan an faɗa ma labaran manzanni an faɗa ma a cikin labaran manzannin da suka gabata ma ya sukunu bihi kalbuka abinda zuciyarka za ta samu nutsuwa da shi wato na bai din shine fa'ilin aka ƙara min aka ƙara min duk da cewa dai a isbati ne ba a nafayi ko istifhami ba yanda ashabu yake gani amma wasu wanda suke ganin ba a ƙara mintin nan a irin nan wajen to suke ganin fa'ilin shafaffe ne wala karja aka naba'un ko an ba'un min naba'il mursalina labari irin cikin labaran manzanni ya zo ma shi yasa kamar an shafe mausufi ne aka bar sifa ya zama bisa yadda ibn malik yake faɗa wa maminal mal'utu wa na'ati wa kile duzu hasuhu wa fin na'ati yake wa in kana kabura alaika abinda zuciyarka za ta samu nutsuwa da shi amfanin fadar labaran al'ummun da suka gabata ko manzannin da suka gabata domin zuciyar wanda yake mummuni ta samu nutsuwa daga irin a baya ga abin da aka yi kuma a ƙarshe ga yadda lamari ya zama shi yasa koyaushe ringa duban wannan sai ya zama ya samu nutsuwa wa in kana وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من in الجاهلين kana ka bura alaika irarin idan ya zama ko da kansu ya yi girma gare ka wannan ko da kai da suke daga gare ka ya rasulallah kana tura su akan gaskiya amma kullun ƙara bauɗewa suke don haka din yana damun ka ya rasulallah da ya suka alayhi saboda kana matsayin kwaɗayi a kansu shi manzo sallallahu alaihi wasallama so yake a ce da an shirya don kada a gamu da mummunan makoma Allah ya aiko shi ne rahama ga halitta gaba daya shi yasa duk sanda ya nuna hanya ta gaskiya wanda aka nuna wa ɗin suka yi tubu a maimakon su karɓa suka nuna kau da kai to abin yakan dame shi saboda zama wasa rahmatan lil alamin sai ki faɗa masa cewa to ai wannan abu da kake gani daga gare su daman haka Allah ya nufa daga gare su tunda haka Allah ko ya nufa daga gare su ya za ka yi ba dai sai dai ka jure ba an ce kai kiran su ka ci gaba da kiran nasu in Allah ya nufi za su shirya to za su shirya su kuma ya nufa za su shirya ba duk irin kiran da kai musu da irin tausaya musu din da kake ba za su yadda suka fi shirya ba yasa idan haka din yana damun ka fa inista da an tabbata gina fakan fil ardi in kana da iko ka nemo wani kwazazzabo wani a kogo a cikin ƙasa ausula mafi sama'i ko tsani da za ka hau matsadar inda za ka hau zuwa ga sama fata ce hun bi aya in ya so ku zo musu da aya irin yadda suke nema min makatarahu daga abin da suke nema inda suna cewa su ba za su imani da kai ba sai kai musu kaza wa ka- sai kai musu kaza ko kai musu kaza wa qalu lan nu'mina laka ta tuba cira lan lan rabu aw da ku aw ko da kan zumin sahabi aw tarke fi sarai walan nu'mina luriki ka hatta tu da zulala kitaban naqra'u eh ko mu gani a fili an su goma tsani ka hau sama kuma ma an ka hau din duk da haka mu fa ba mu yadda ba tunda ba da mu ka je ba sai ka zo mana da littafi daga inda aka kai ka in ya so mu karanta sannan ne za mu ba da gaskiya in wannan ne yake damun ka kake ta kokarin ya ma za a ne ko za a samu ayar dan su ba da gaskiya to ka samo tsarin ma kawo sama in ya so ka zo musu da aya alma'ana abin da ake nufin annaka la tastati uzalika baka da ikon wannan Allah ne mai kawo aya sai san da ya nufa ko ya kawo ayar sannan yake kawo ta kuma kawo musu ayar ma me amfani a gare su tunda inda Allah bai nufe su da shiriyar ba ko an kawo ayar ba za su yi imani ba inna lazina kar alayhi kalimatu rabbika la yu'minuna wa la ja'atu kullu ayati hatta law la azab al wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bi halawwalu wa atayna sabudan naqata mubsiratan fazalamu biha to fasbir ka hakuri hatta ya hukuma Allah sai Allah ya kunci tsakanin kai da su walau sha Allahu da Allah ya nufi hidaya ta mai shiryar da su da jama'ahum alal huda da ya tara su su shirya Allah da masu saba masa suke saba masa ko da masu kafircewa da shi suke kafircewa ba suna haka bisa yi wa Allah dole bane a'a shi ya nufe su da haka tun farko Allah ya yi aljanna ya yi alkawarin kuma sai ya cika ta ya yi wuta ita ma ya yi alkawarin sai ya cika ta sai ya sa ko ba makawa alkawarin Allah sai ya tabbata wata makalmatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in آه، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الصيف ولو جاء الله لجعلهم أمة واحدة ba makawa a cikin halitta akwai wanda wuta za a wuta za su kare a cikin halitta akwai wanda aljanna za su kare kuma ba yanda za ka yi akan wannan da Allah ya nufa da duk sai ya yi su yan aljanna ko kuma ya yi su digen wuta amma ba haka ya nufa ba ya nufi cewa ga 'yan aljanna ga 'yan wuta bayan da za a yi wa da Allah ya nufa na jama'a da ya tara su alal huda su shirya walakin lam yasha zalik sai dai Allah bai nufa haka ba falam yumin shi yasa wa'annan duk gargadin da ake musu duk nuna musu gaskiyar da ake yi bayan da za a yi su yi imani wala takuna min al-zalimin ya rasulallah kakka zamo daga cikin wanda suke yin a tafi da rayuwarsu a bisa rashin sanin haka a'a ka ka ringa duban wannan shi yasa irin nan yana daga tara abin da yake a hakika da abin da yake a shari'a shari'a tana nuna dole wanda yake ya bauɗe a tsaya a ta kiransa har ya dawo ko ya dawo amma a hakika ana nuna cewa to fa sai wanda Allah ya nufa duk tsananin kiran mai kira wanda Allah bai nufi ya shirya ba bayan da za sai da azura masa ido kamar ya hadi mana rallallah man yuridillahu fala hadiya la wan yanda zai zo a sura mai zuwa ta gaba wanda zan hum ko zan hum fi luganihim ya amahuna إنما يستجيب إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون حقيقة وعند suke ji ji na fahimta allazi na yasma'una sama'a tafahumin wa atibari wanda suke ji ji na fahimta ji na isna su ne wanda za a kiran su ga gaskiya ta amsa kira amma wanda akwai wani abu da ke hana su daga ji na hakika a kunnuwansu ko akwai abin da yake hana su daga fahimta ta hakika a zukatansu to duk kiran da za a yi musu sai zama ta bayan kunnen su yake ne wa qalu qulubuna fi akinati min ma tad'una ilayhi wa fi adanina wa qarun wa min bainina wa bainika hijab yasa sai wanda yake masu ji ji na fahimta da isna su ne za su amsa du'a aka kiran da kake musu ilal iman zuwa ga ima ba da gaskiya haza min wani fitar da yake rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin ba da hakurin da ake ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk nan abin da ake ta faɗa ba da hakuri ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam aka sake ba shi hakurin wal ma'ana abin da ake nufi kakka samu damuwa don cewa wa'annan da kake ta kiransu sun ƙi ba da gaskiya إنما يستجيب لك ويتبسل أمرك ويمتثل أمرك ويقبل المواعظ الذين يسمعون السماع domin wanda suke ji ji na karɓa su ne suke amsa kiranka suke bin umarninka suke karɓar gargaɗin da kake musu والذين لا يسمعون wa'anda ko su ba sa ji يبعثهم الله ba makawa a nan gaba Allah zai tashe su إن جاء akwai ranar da dole za su ji za su zo suna cewa sami'ina wa ada'ana farji'ina na amal salihan inna muqinuna ko walau tara izil min mun na ki inna rabbin rabbana afsana wa sami'ina farji'ina na amal salihan inna muqin ayo kam an dade ana faɗa mana magana amma ba ma ji amma a yau mun ji mun yadda amma abin da muke roƙo a mai da mu a ce ina wane ku wane a mai da ku fa zo ku bi ba nasitu liqa ayyukum hadha inna nasina ربنا أرسلنا رجلنا فرجينا نعمل صالحا إنا مجرمون أو لم نعمركم ما يتذكروا إيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين نصير akwai ranar da mai da'awar shi baya ji zai zo da kansa ya ce ya ji akwai ranar da mai da'awar baya gani zai zo da kansa ya ce ya gani ana ta faɗa wa bawa ayoyi na Allah ana ta nuna wa bawa ayoyi Allah amma yana taurin kai amma akwai ranar da shi da kansa zai ce ya ji ya gani shi yasa su wayanda ba sa karɓar aka mai da su matattu aka cewar mauta ya masu murna
فيجازيهم على zai ما musu قدروا sakayya bisa duk abin da ya afku daga gare su فللنار أهل shi yasa koyaushe wuta tana da nata kuma ba makawa sai sun je gare ta وللجنة أهل yanda aljanna ita ma tana da nata ba makawa sai sun je gare ta ومن خلق الله فيه الهدى wanda Allah ya halitta shari'a a cikinsa انتفع zai بالمواعظ amfana da gargaɗin da ake masa Amana.
ya imani ومن خلق فيه wanda الضلالة Allah ya halitta bata a cikinsa لا تزيده المواعظ to duk gargaɗin da ake masa wal ayat ko ayoyin da ake nuna masa ba sa ƙara masa komai إلا ضلالة sai ko ƙara bata sai zama kullum ana nuna masa yana ƙara ɓacewa wa amma lazina fi qulubihim risu faza afu amma lazina fi qulubihim maradun fazadatuhum risan ila risihim inda zuciyarsu ba lafiya ba shi yasa ya zama ana ta a duk abin da ake faɗa musu na gaskiya ƙara musu dauɗa yake ƙara musu nisanta gaskiya yake wa hadhihi al-ayatu ala haqiqati tasrafu ala qawlihi ta'ala wannan ayar haqiqa kamar yadda zake ne aka ga fadin Allah wa sha Allah da jama'a mu alal huda kal ma'ana abinda ake nufi لم يشاء جمعهم على Allah bai الهدى.
nufi ya tara su da shirya ba ذلك سمى الخلق اسمين bare Allah ya raba halitta gida biyu اسم للجنة wannan aljanna za su اسم wannan للنار kuma wuta za su wannan za a yi kuma abin ya saba daga haka dole yanda Allah ya yi haka abin zai zo a shi ya sa ina masu jin da zai na sa'una wal mauta wanda suke matattu su ne wa'anda ba sa jin ayil kuffaru kafirai shabbahun bin an kamanta su da matattu fi adam sabai a cikin rashin jin yau asumullah Allah zai tashe su lahirati a ranar lahira sun mai lahi yau da sannan kuma duk bannan ma da za su yi a nan duniya ba makawa ga Allah za su akwai wani mai banna wanda dan karfin bannarsa zai ce ya fi karfin mutuwa babu iyaka ya iya bannar ya ce shi bai yadda za a koma ga Allah ba amma dai bai isa ya ce ba zai mutu ba tunda wa mutuwa ta kyali ba wanda mutuwa ta kyali duk banna mai banna ya san ba makawa sai ya mutu ya iya mutun cewa ai ba ga Allah ake komawa ba ko in an mutu ai shi kenan in ya illa hayatun na duniya na mutu wani haya wa ma yurkuna illa dahar Ah, wa- wa- in ya illa hayatun na duniya wa ma nahnu bi mabusina Ah, yuraduna za a mai da su fa jazihin bi amali sai musakayya da ayyukan
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا كافرا مكة تكتي لولا نزل عليه آية me ya hana a saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam aya min rabbihi daga wajen ubangiji kan nakati kamar taguwa da aka bayar ga annabi salih wal asa kamar sanda da aka bayar ga annabi musa wal ma'ida ko kabaki da aka bayar ga annabi isa me ya hana shi ma ya zo da wata aya wadda take ta zahiri kullum ne da su inna allaha qadiru ala yunzila aya mun mai iko ne bisa ya saukar da sanda ah ya saukar da aya a wata kira'a bit tashdid yunzila wata kira'a kuma bit tafid yunzila Allah yana da ikon saukar da aya ala an yunzila ayatan min matarafu daga abin da suka nema walakin asalam sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba sani tare da su anna nuzula ba san cewa saukar ayar bala'un alaihi musiba ce babba gare su yau jubi kalakihim in jahaduha saboda abinda zuwan ayar zai hukunta shine ko dai su karba in suka ce ba za su karba ayar nan ba su yi imani to nan take za a halakar da su Ah, wanda ashe wani wakacin a kyale kawo aya kamar wata rahama ce ga su jama'ar da aka kyale kawo musu aya yanzu yadda Allah yake faɗa wa mama na ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bi halawwalu wa atayna samudan naqata mursilatan fazalamu biha kafiran farko ba sun ce a basu ba a nuna musu ayar ba a nuna musu mujizar ba an nuna musu amma a ƙarshe ne suka yi karatawa suka yi ga samudawa su da bakinsu suka nuna dutse ha suka ce da annabi salihu in ya isa in dai daga wajen Allah ne to ya fito musu da taguwa daga dutsen nan a ƙarshe aka fito da taguwar daga wannan dutsen amma me suka yi an faɗa musu kun ga wannan taguwar ta Allah ce ku kiyaye ta kar ku yadda ku taɓa ta wala ta basu ha bisu ta zaru ba za ku azab ne kar ku yadda ku taɓa ta amma sun haƙura ai fada dau sahibahum fata'a da fa'aka to sun kiran mafi taɗewa a cikin ya ɗau takobi ko ya ɗau makami ya sarewa taguwan nan a gara a tabbata ofi zarfin salatu da iyami tun da an ce kakkuye kun yi to su je an ɗeba muku nan da kwana uku za ku ga azaba ta zo azaba da ba za ta kyale kowa a cikin ku ba shi yasa kawo ayar ai kamar kawo azaba ne dan ko matukar an kawo ayar wanda aka kawo ayar ba su yi imani ba to sai zama halakar da su za shi yasa aka ce li da halakin da wajabcin halakar da su in jahaduha idan sun yi musu ya sun jari adatillah yanda al'ada Allah ta gudana ya annabi kira ayatan cewa duk wanda ne ma kawo aya وجاءتهم aya ta zo masa ولم يؤمن amma ya بها ki imani da ita فهلكه to الله Allah zai halakar da shi بعده إجابة منه rashin amsa musu فبشره da a kawo musu abin da suke nema رحمة من أمته a a- rahmatu min ummati muhammadiyyati jami'a rahama ce ga al'umma muhammadiyya gaba daya أن الله domin ubangiji من على نبيه ya yi baiwa ga wannan annabi mai girma wanda ba kamarsa ببقائها da wanzar da القيامة.
al'umman nan har zuwa ranar alkiyama لو أجاب المسأل da ce Allah ya amsa ko masu taurin kai masu cewa a kawo ayar بأين ما da طلبوا ne da ainihin abin da suka nema لن تربت منه da al'umma ta kare ومن أراد من ta annata gauran kamar yadda wanda suka yi taurin kai kafin wannan suka kare wa ma min dabbatin bulan وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون wa ma min dabbatin filar babu wani abu wanda ke yawo a duniya yake yawo akan doron ƙasa ba wata dabba a nan dabba ana nufin wani abu mai rai duk abu mai rai yana cikin dabbatu a logan ko da yake urfi al'ada ta keɓance da mai kafa hudu in an ce dabba sai a ce mai kafa hudu ake nufi amma a asalin lugga kullu ma ya jibbo ala wajhil ardi duk abin da ke yawo akan doron ƙasa dabbatu ne sawa'un mai tafiya da kafa biyu kamar mutum ko tsuntsaye ko ko mai tafiya da kafa hudu ko mai jan gindi ko tsutsa dabbatu ce wala da'ir wato wannan kalamu magana ce mustanaf wadda yake sabuwa aka kawo ta shi yasa wawun nawa ma wawul istinafi ne an kawo liba ne kamar likunati ta'ala dan a bayyana cikar ikon Allah su ati ilmihi wa tadbiri da yalwar sanin sa da tafi da lamarin yanda yake tafi da lamarin halitta ba wani mai rai da ke yawo a duniya wala da'ir ba wani tsuntsu ma da yake yawo ya tsero da yake tashi a sararin sama bijana haihi da fuka-fukansa wato wannan sifatun kashifa sifa ce kashifa ba tsuntsun da ba da fuka-fukansa yake tashi ba illa umamun amsal amma abin da yasa aka kawo ba wai an kawo bane ba dan ba wata fa'ida a akwai babbar fa'ida fuka-fukan nan na tsuntsu waye ya halitta musu waye hore musu awalam yaraw ila tsairi fawqahum saffatin wa yaqdir ma yumsikuhunna illa ar-rahman ma yumsikuhunna illa ar-rahman dan a nuna cewa wannan fukafukan Allah ne hore musu kuma ba fukafukan bane ke rike da su Allah ne subhanahu wata'ala yake rike da tsuntsaye yasa in Allah bai rike su ba da fukafukan nasu sai su faɗi yayin ko a yanzu sai ta yi gaba ɗaya injiniyoyi su gama shaidawa cewa jirgin nan lami lafiya ai lafiya ne ya iya kaiwa amma in ya tashin Allah bai nufi ya kai ba sai ya faɗo kuma a nema a rasa ko ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala duk masu hange masu kumbuna masu meye a gama binciken ina babu Allah ya nuna wa halitta cewa shi din ne Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala babu illa umam namsal sai ko su ma dai halitta ce kamar ku fi tadbir da halqa a cikin tafi da halittarta Allah ne ya halicce ta kuma shi ke tafi da ita wa rizqi hada arzikinta wa hawali hada halayenta ai wata sirifi fiha yanda yake sarrafa ta eh, wato asir jama'a ne amsalukum kamar ku ai kullu nau'in ai kowane nau'i ala sifatin wa dariqatin wa shakal yana da siffar da aka bashi yana da tsarin da aka bashi yana da surar da aka bashi كما أنكم yadda كذلك kuma mutane kuke haka ومن السماوات a cikin dabbobi akwai wanda yake ya isa mai nuna isa والجليل akwai wanda yake kaskantacce والمرزوق بالقوة akwai wanda yake samun arzikinsa da sauki a cikin dabbobi وبتابه akwai kuma wanda sai ya wahala sai ya wahala sannan yake samun abincin والقوي akwai mai ƙarfi والضعيف akwai rarrauna والكبير akwai babba والصغير akwai ɗan guntu ɗan ƙanƙani المتغير في الرزق akwai wanda yake gwanin dabara a wajen abincinsa وغير akwai المتغير wanda bai sanya wata dabara ba كبني آدم kamar ba- mutane kaga mutum shi dabarun da yawa ma da wasu halittar ke yi shi bai iya ba har yau mutum bai iya gida irin na zuma ba har yau mutum bai kai gwanin tururuwa a wajen ajiye abinci ba duk da cewa an yi injina an yi meye an yi meye amma tururuwan nan ta fi mutum dabara wajen ajiye abinci Eh, halittar Allah ce sanarwa Allah ce zai halaka fahada fahada Eh, halitta ne kamar ku kuma karkashin tafiyar Allah ne wata sirifi fiya Allah yana sarrafa ta fi kulli lahazati a duk wani kifta ido bi jalbi manafi la ta kawo mata abin da zai amfane ta ودفع da yake abin da zai cuce ta waluthihi biha da yadda yake tafsasawa a gare ta
ولا ولا يشغله شأن عن شأنه ba wani abu da ke daukewa Allah hankali wato sani daga wani abu kome Allah yana tsaye da shi kuma tsayawarsa da wannan bai hana a ce shi ke tsaye da wannan ba sun ma farradna fil kitabi ne shi ba abinda aka bari ba a kawo ba a cikin lauhul mahfuz wasu malaman suka ce kitabi din nan ana nufin lauhul mahfuz Ah, ba abin da yake aka bari ba a kawo ba me yasa ake ce masa lauhul mahfuz amina shaidani saboda an kare shi daga a ce shaidan zai samu saduwa da shi ko mina tagayyiri wata bili an kare shi daga jirkitawa ko musanyawa Ah, wasu kuma suka ce a'a ai abin da ake nufi da kitabu din nan qur'ani Ƙur'ani duk abin da halitta ke bukata zuwa gare shi a rayuwarsu akwai bayaninsa a cikin Ƙur'ani. Shi yasa in an ga mutane sun rikice to abin da ya ja musu rikicewar rashin komawa ga Ƙur'ani. Amma ya zama za a koma ga Ƙur'ani a riƙe Ƙur'ani a matsayin jagora to kome ko zai bayyana. آه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آه، ba wani abu da aka bari ba a faɗa ba آه، a cikin ƙur'ani falam na wanda za a ce ba a rubuta ba a nan ba ko ba a faɗa ba a ƙur'ani sun mai larabe sun la iyaka fahimta mutane ce take bambanta wani zai iya ganewa wani ba zai iya ganewa ba abu da yawa wanda a wajen wani a fili yake amma wajen wani sai ya rikice in ka nuna masa Ai, wani a- wani in ka nuna masa wani abin a rikicewa zai yanzu ko magana ce ta duniya yanzu ta ba wani wata formula masala ta wani matsala ta injiniya wanda bai sani ba gaba ɗaya ka rikitar da shi sai dai ya miƙa ma dan za zai iya kwana ba zai iya fitawa ba amma wani kana bashi kafin ma ka gama miƙa masa ya gama ma bayani to ga inda abin yake wannan ai formula ce ta abu kaza wani abu kaza ake ake nunawa a ciki ko shi yasa yanda wani malami yake faɗa ne jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamu rijali duk wani ilimi ba wanda babu a qur'ani illa iyaka fahimta ce take takaita ta kai ya zama wa- wasu ba su gano ba shi yasa sai da ali Allah ƙarin da a gare shi yake yau ai da raƙuminsa zai bata ko wani abu nasa ya bata yace a ƙarƙashin bismillah zai gano ina abin yake a ƙarƙashin dukwan bar bismillah ma zai iya gano ina abin yake shi yasa kowa da nasa matsayin a kowa da nasa matsayin a wajen fahimta sun mai larabin yuktaru sannan da a ƙarshe baki ɗayan halitta za a maida su ne za a tashe su ne zuwa ga ubangiji kai ƙari bai nan ya hukunci tsakaninsu wa ya katassu lil jama'i min al-qarana ya dau haƙƙin wadda take ba ta da ƙaho daga mai ƙahon da ta soke ta da ƙahonta sun mai ƙulu lahum sannan dabbobin nan kuma gaba daya ƙarshe a ce da su kunu turab ku koma turbaya ku koma turbaya shine a sannan kafiri in ya ga haka zai ringa cewa ya laita ni kuntu turaba wallazina kazzabu والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا والنن suka karyata da ayoyin alqur'ani qur'ani thumma su dinnan kuramu ne an sama'iha daga jin ayoyin sama'a kabuli ji na karba wa bukumun bebaye ne an nutqi bil haqqi ba za su iya faɗar gaskiya ba banna ga mutum babba ya kai matsayin da za a faɗa masa gaskiya amma ba zai iya karɓa ba kuma shi in ya tashi ba zai iya faɗa gaskiya ba shi a faɗa masa ba zai karɓa ba shi kuma ba zai faɗa ba balle har a amfana da shi na amfanin duk mutum babban amfanar da kake wa kowane mutum wadda ba amfani kamar sa shine a ce zai faɗa ma gaskiya ka karɓa wanda duk ya faɗa ma gaskiya ka karɓa to ai ka more shi morar da ba moriya kamar dan duk abin da zai ma bai kai a ce ya faɗa ma gaskiya kuma ka karɓa ka yadda da ita kai aiki da ita ba duk abin da ya baka in ya ɗau duniyar nan yau gaba ɗaya ya baka amma bai faɗa ma gaskiya ba ya kai da duniyar duk ƙararru amma ita gaskiya ita ce ba ta ƙarewa ma'ana natijar ta amfaninta har abada duk wanda ya aiki da gaskiya yana cikin rayuwa ta arziki har abada saɓanin wanda bai aiki da ita ba sai yasa babban lalacewa a ce mutum ya zamo gashi dai a zahiri mutum ne amma ya zamo matsayin da shi za a faɗa masa gaskiya ba iya yadda zai ba ba zai taɓa yadda ba kuma shi ya faɗi gaskiyar ba zai iya faɗa ba shi yasa irin wannan za a ce filzulma suna cikin duhar alkufri duhun kafirci man yashi Allahu yulid wanda dai Allah ya nufa Allah zai kaddashi wanda Allah ya nufi irla lahu kaddashi yulilhu zai kaddashi wa man yasha wanda Allah ya nufi kuma shiryar da shi ya tsalwa ala siratul mustaqim ubangiji sai ya sanya shi bisa tsari madaidaici shi yasa abin gaba daya ya koma ga san Allah da nufin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ko yaushe mumini ya ta roƙon Allah Allah ya sanya shi a cikin waɗanda aka shirya da su a koyaushe addinin islami addinin musulunci kul قل رأيتكم تكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل يا محمد صلى الله عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة كفدا متانا مكة أرأيتكم كبان لا باري أهجروني ku bani labari in atakum azabul lahi ko da kuke cewa a kawo muku azaba in kana haza huwa alhaqa min indika fanzir ala na ji arsan nasara yawiti na bi azabin alif to yanzu in azabar Allah ta zo muku a nan duniya tun kuna wannan rayuwar ta duniya azaba ta sauka muku irin yadda azabar ta saukarwa al'ummun da suka gabata a wutar kuma sa'atu ko ku sa alƙiyama ma ta zo muku alƙiyamatu alƙiyama ta zo muku amintar da alai wanda ta kunshi sa'ar yi muku hisabi ko ta kunshi azabar bagatatan ba zato ba tsammani a gairar layi ta tsuna ashe wani Allah za ku tsaya roƙa ya yaye muku kuna da wani da za ku koma gare shi don ya yaye muku abin da ya saukan muku in kunnun sadiqina in dai ku masu gaskiya ne fi annal asnama tanfa'ukum cikin goma cewa gumaka za ta amfane ku fad'uha to ku roƙe ta bali ya huta tsoro بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون bali ya huta tsoro bari na ai Allah zai za ku dawo ku roƙa ba ku da wani abin roƙo in ba shi ba la gaira ku ba wani sa ba kai kuma ta duna ile in sha in ya nufa ya yaye muku abin da kuke ta roƙonsa ya yaye muku Allah subhanahu wata'ala in ya nufa kafiri ma sai ya roƙe shi ya amsa masa don iblis ma ba gashi ya roƙi Allah ba an zire ila mai ba su yace an baka illa iyaka dai bai kai yadda kai ka nema ba fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum amma ya nemi a jinkirta masa an jinkirta masa illa bai kai yadda shi yake nema ba dan shi yana neman ma kai ya mutu gaba daya amma ka ce a san da ya zamo ba sauran mai rai ba sauran wata halitta mai rai to kai ma a sannan fa dole ka mutu dole za ka mutu a da yasa Allah za ku roƙa fi shadai da tsanan tsanan can fa kishin Allah ma ta dole ne Allah ya yi abin da kuke roƙonsa zuwa yayi wa an kiro an ku yaye daga gare ku mina ru daga duk abin da ke damun ku wani hauyi ko makanancinsa in sha ka so in ya nufi yayi wa in yayi nufi yayi wa Ah, aka ce falaisar ijabatul du'a'i wa'adan la ya halu amsa addu'a bai zamo alkawari ne da Allah ya da za a ce ba zai saba ba هذا مخصوص بالرب.
amma fa cewa addu'a ba lalle ne a ce Allah ya amsa ba haka din ya keɓanta da addu'a kafirai addu'a kafirai su ne in Allah ya so ya amsa in Allah bai so bai kyale su وما دعوه من amma addu'ar mummune ومجابه wannan abin amsawa ne الوعد التي لا يخفى da alkawari na Allah wanda bayan da za a ce ya saba wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i wa yattajibu allazina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadli
لكن على ما يريد الله sai dai fa amsawar yanda Allah ya nufa ما بعين المحمود ko dai a bawa bayi ainihin abinda suka nema بغيره ko da wannan sa in dai kai mummuni ne kai addu'a to addu'a ka bayan da za a ta faɗi ba ta faɗuwa kasa illa iyaka ba lalle ne Allah ya baka kai abin da kake nema amma dai ka tabbata abin da Allah ya baka ya fi ma shi yasa ake faɗa a ranar alkiyama wasu bayi na Allah za a gansu a cikin wani hali na ɗaukaka na isa wanda a duniyan nan sun fama sun sha wahala a rayuwar duniya suna talauci sun roƙi Allah sun roƙi Allah ba a yayi ba rashin lafiya sun roƙi Allah sun roƙi Allah ba a yayi ba amma a ranar alƙiyama kuma a gansu a wani matsayi na ban mamaki sai wa'anda su a nan duniyar shigen irin wannan abin ya same su suka roƙi Allah Allah ya amsa ya yi sai dinga cewa kai ubangiji ai mu ma da an mana irin wannan a maimakon da muka roƙe ka a ce an yaye mana a duniya ai gwamma a ce an tara mana irin wannan abin da aka tara wannan bayan in ya so mu zo mu samu haka a nan shi yasa ala kulli hali in dai kai mumuni ne to ka tabbata bayan da za a yi addu'a ka ta faɗi kasu sai dai ba lalle ka sami kai abin da kake bukata ba sai da na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ke cewa ni a ce na yi addu'a to akan wannan ne nake da kokonto amma akan cewa za a amsa min ai gaba ɗaya ba na kokonto ko misali zarati na tabbata in dai har na yi addu'a to ko Allah zai amsa min Allah ya faɗa wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadli وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني to zai yaye in sha in ya so wa ma laki alama yuridullah ma bayanin madul abi gairi ko dai ainin abin da shi ba waye ne ma ko a bashi wani abu daban fala munafata baina ma huna wa baina qawlihi ta'ala wa qawli astajib lak shi yasa ba munafati ba ta'aruri tsakanin abin da yazo a nan da kuma abin da ya zo a fadin ubangiji ku roƙe ni na an samu ku a can da aka ce ku roƙe ni ana magana ne da mummuni nan ko ana magana ne a kan kafirin a watan sauna a sannan ne za ku mance ta turkuna za ku bar ma tushirkuna abinda kuke tarawa da Allah ai hina nuzul shadaid bihim ai su kafirai lokacin da tsananci ya tsanani ya sauka musu la yaltafituna ila asnabihim ba sa tsayawa tunanin gumakansu balla duna illallah ba su da wanda suke dosa neman yayi musu wannan tsananin in ba Allah ba wala kadar sannan ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون wala kadar sannan ubangiji ta hakika min yo aike ila umamin zuwa al'umumin kablika wato min din za'ida ce yanda muka so ya tafi a kai sila ce kenan dan karfafa cewa tun kafin kai ya rasulullah akwai manzannin da aka aiko akwai al'ummu da Allah ya aiko musu manzanni mun aiko musu manza- rusulan manzanni fa kazzabu amma al'ummun nan a maimakon su dubi cewa manzannin nan Allah ne ya aiko su su yi imani sai ya zama ba abin da ya afku da gare su sai ko karyata su fa zuna hum bil asai wa rarra wannan yasa ne muka rike su da tsanance tsanance shiddatul fakar tsananin talauci da cuce cuce la Allah mai tararra ko dai su sa dawo su kaskan da kai ga Allah a ya tazallaluna sa kaskan da kai fayu mai nuna haka din ya jawo su yi imani da Allah so da yawa Allah yakan saukarwa bawansa abin da yake damun bawa ba don kome ba don a ce bawa ya fuskanci Allah shi za a zo a sashen hadisai cewa akan samu bawan Allah na kirki na gari Allah ya sauka masa da musiba yana ta addu'a Allah ya yi Allah ka yi Allah ka yi ya bana addu'a ai mala'iku su ce da ubangiji ubangiji ga bawan kawa ne a tsaye yake akan labarinka gashi ka gama shi da abu kaza da ke damunsa gashi kuma roƙo yake ta yi a yayi masa a yayi masa manya ubangiji sai ubangiji ce a ku kyale shi ina san ni ringa jin muryarsa ne ko yaushe a kofa yanzu yana kira na yana roƙo na to haka nake so game da shi yasa ashe tsawa bawa a kofar Allah masana Allah suke cewa hatta fi daga a ce an biya masa bukatarsa a ce ka tsaya a kofar Allah kana roƙon Allah akan wata bukata to ai ya fi mama daga a ce an biya ma bukatar ta wannan gamla katar din da aka yi ma to falaula فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون me ya hana lokacin da azaba ta zo musu a ce sun kaskan da kai alam da falu zalika ba su aikata wannan ba ma a kyamil muku tarina tare ko da cewa an sami dalilin a ce an sami kaskan da kan daga gare su walakin kasa kulo sai dai kan abin da ya faru daga gare su zukatansu ta ƙara ƙeƙashewa kalamta lil imani ba ta yi taushi ba dan ba da gaskiya wanda yana lamun shaidan ma kanu ya shaitan ya kawata musu abin da suke aikatawa min al-ma'asi na daga saban Allah ba a sauro alaiha suka dore akan idan bayi Allah ya aiko musu da tsanani yana aiko musu ne don su koma gare shi su bar abin da suke ba daidai ba shi yasa ba lalacewa ga al'umma idan mu Allah ya aiko mata da wani nau'i na ibtila'i amma a maimakon ta dubi wannan ibtila'in da aka aiko mata ta gaggauta gyara tsakaninta da Allah sai zama a'a ta fara ci gaba akan wannan irin yadda sau da yawa a yanzu muke fama da shi a ga wannan iftila'in a ga wannan iftila'in a ga wannan iftila'in amma duk nau'o'in sabawa Allah da ake ba wanda aka dan sara kullum ma ƙara zurfafawa ake akan nau'o'i daban-daban sai zai hana a ce musibu su nufu in ba dan bai rahamar Allah ba tabaraka wa ta'ala in ba dan rahamar Allah ba Eh, saboda ai manufar sakowa bayi abinda ba sa so don su gaggauta koma ga Allah inda bayi gaba ɗaya sun tsaya a ƙofar Allah me zai sa ma su ga abinda ba sa so Eh, da ake bayi gaba ɗaya sun tsaya a ƙofar Allah yadda ake bukata ba su fita daga tsarin Allah ba to ya za a yi ma a ce sun ga yadda ba sa so ai duk wani ganin abin da bayi ba sa so saboda abin da bayin suke ne wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydiyakum zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum wa'aurar da zai amilu la'allahum yarji'una amma da ne baya samuwa la'allam yarji'una din nan sai ta ke yin aiki akan gaggauta komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala a me ya hana lokacin da azaba ta zo bayi su kaskan da kai amma maimakon haka zuciyarsu ta ke kashe wanda yana lamun shaɗan ma kan ramal ya dan ya kawata musu irin abin da suke na ba daidai ba ai ta cewa yo ai ga wani tsari ga wani tsari in an bi ga wani plan in an yi shi za a samu mafita arziki ya kare tafi ya ke yiwuwa a ce aika wani tsari da yan amma komai ma zai daidaita alhali ba abin da zai daidaita ko noma ya ke yiwuwa amma nan da ake samu ya gagara ya ga wani tsari ga wasu hanyoyi na ci gaba da za a boye kome ya daidaita amma ƙarshe a bi abin da ya ƙara rikicewa daman ƙawatawa shaitan ai babban tsari gabawa shine ya gaggauta komawa ga Allah in ya koma ga Allah ya tsara lamarinsa ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah to duniya ma sai Allah ya gyara masa ma ya fa'alu Allah bi azalikum in shakartum wa amantum Allah ba zai sa Allah ya sauka muku da yanda ba fa su matukar kun tsaya gode masa kan nemomin sa kun tsaya ayyuka irin na imani shaitan ya kawata musu abin da suke aikatawa na daga saban Allah fa asabu alaiha su dore akan ta falamma nasu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون yayin da suka bar abin da aka gargaɗe su da shi ko yanzu abin da aka gargaɗe su ko ko aka ba su tsoro da shi yana da sai warar ra'i na daga tsanance tsanance da cuce cuce da tsananin da ya zo musu wanda ya zo musu ne da ya zamo gargaɗi tutun da suka zo musu wanda sun zo musu ne don su zamo gargaɗi amma suka ƙi gargaɗuwa fatahana fatahana wata kira wata kira ko fatahana sai mukan buɗe musu mu yawaita buɗewar gare su kofofin duk wani abu na ni'ima istirajin lam wanda wannan ya musu shigo shigo ne ba su istiraji ne ake musu wala zina kafaru sanatar rajuhun min hasu la yalamun wa umli lahum inna kaydi matin hatta za faru kama wasu sai da suka fara munna da irin abin da aka ba su fara haba dare munna ta nuna isa cewa kamar an musu ne dan sun isa irin yanda Harun ya faɗa ina ma ujitu ala ilmin indi wanda Allah ke faɗa mana la samli samin du'a al-khair وإما استبشروا خير سنة ولا نزقناه رحمة منا بعد الرأى بالصبر يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة آه، هذا لي من سام وكينا مفتا هذا كما دوب الله با آه، shi yasa komai ma gani yake ai shi yake wa kansa a hazinahun ba sai mu rike su ba zato ba tsammani sannan sai a rike su da azaba ta inda ba su zata ba ba su tsammata ba fijatan fija kai za mu da su sai ka gan su a sannan sun fidda rai daga duk wata mafita ta alheri ai suna min kula hari sun yanke kauna daga dukkan wani alheri wal ma'ana abinda ake nufi annan man halafa amran wani cewa duk wanda ya saba lamarin Allah wadaga ya nuna shi cigi yastadillah Allah ya ne masa istidraj an yi masa shigo shigo ba zurfin jin ya amita ai kuma sani kuma wani wai mulki yana da ɗan da baya baya na duniya وإذا فرح amma da بذلك ya farin ciki da wannan كان عاجبة أمره ahazahu ahaza aziz muqtar kace lamarin sai zama Allah ya rike shi irin rukun ubangiji mabuwayi mai iko fa kuda da bulu da zanen فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين kenan ko sai aka waye gari an yanke bayan waɗanda suke azzalimi duk wani azzalimi sai a waye gari ba shi balle hayye zalunci Allah ya kawo ƙarshen su ai a ai ƙarshen su bi alistusu a tumbike su gaba daya alhamdulillah rabbil alamin lalle kan a gode wa Allah kan yanda yake tumbike azzalimi irin abin da ake na taba azzalimai ai abin a gode wa Allah ne da azzaliman nan an kyale su yanda suke aunawa a ce abin yana kai musu kai da an shiga uku. amma kuma sai ya zamo Allah subhanahu wa ta'ala ya kan tsaye da su in sun wuce matsayin su ne musu wuce matsayin su sai kuma a tsaye da su dole kuma su dawo su sassauta Ah, shi yasa abin a gode wa Allah ne muna gode wa Allah ala nasarin rusul bisa taimakon da aka yi ga manzanni da wanda suka tsaya a matsayin manzanni wa ilakil kafirin da halakar da kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ya lakar mana duk wani kafiri duk wani azzalimi Allah ya mana magana da maganta mai da azzalimi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
صفاته